والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم kwanan wata takwas da watan biyu shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya ce sha takwas da watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafi za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin wannan sura mai albarka suratu al-ma'i da kuma jawa a satin da yake mu tsaya ne akan aya ila siratul mustaqim yau za mu tashi fadin Allah laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم na'am
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا na'am
ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Allah yana ba mu labari dangane da hukuncin da ya yanke na kafircin nasara 'yan kirista kenan ta yadda suka yi da'awar cewa masihu ɗan maryam ne kuma wasu suka ce ɗan Allah ne ma alhalin kuma almasihu abdun ne min ibadillah isa bawa ne daga cikin bayan Allah ba zai zama dan Allah ba sannan khalqun min khalqillah isa halitta ne daga cikin halittun ubangiji tabaraka wa ta'ala suka ce wai shi Allah ne ta'ala Allah amma ya na uluwan kabira tur da abin da suke faɗa kuma Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka dangane da abin da suke faɗa ɗaukaka magir- mai girma Allah ya yi bayani a cikin wannan aya dangane da ikonsa akan komai sannan ya yi bayani akan ayar cewa da isa ɗan maryam da ita maryam ɗin da duk waɗanda suke cikin ƙasa gabaki ɗaya suna ƙarƙashin mulkin allah ne da gudanarwarsa da haka isa ba ɗan allah ba ne har ma ya nuna cewa idan allah ya niyyar halaka isa ya yi niyyar halaka maryam to waye ya isa ba shi a gari da taimako babu babu ba wanda ya isa ya hana Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya isa kuma ya ce wa Allah yi kaza saboda kaza bai kamata ba to shine Allah madaukin sarki yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam alladhina qalu wadanda suka ce Allah shine dan maryam ma'ana ana nufin maryam a isa dan maryam allah ne shine ma'anar inna allaha huwal masihu ibn maryam wai isa dan maryam shi ma allah ne waɗanda suka yi wannan da'awa sun zama kafirai a bisa wannan aya dukkan mutumin da yake cewa isa dan allah ne to sunansa arni sunansa kafiri ka san akwai waɗanda suke cewa a'a kaka ce musu kafirai no kaka ce musu kafirai suna da addinin su kana da addinin ka to laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam duk wanda yace isa dan maryam ne to ya kafarta ya zama arne ya zama kafiri na'am o afwan isa wannan isa Allah ne isa Allah ne to ya kafarta Allah ya ce ga ya musu ya Muhammad kul faman yamliku min Allah shay'an waye isa yake da iko a wajen ubangiji ya mallaki wani abu a hannun ubangiji ko yake da ikon ya hana Allah wani tasarrufi in arada an yuhlika al-masih ibn maryam idan Allah ya so ya halakar da masihu din shi masihun da kuka ce Allah ne ga ya musu ya manzo Allah in Allah ya so ya kashe masihun wai sai hana in Allah ne to me yasa zai bari a kashe shi ai shi ya kamata ya kashe ko to in Allah ya ga daman zai batar da Isa dan Maryam ko ya halakar da Isa dan Maryam wa ummuhu ba shi kadai ba da tsohuwarsa gaba daya da mahaifiyar tasa kaga Allahu akbar ka duba usulul qur'ani wani abu sai Allah mala su fa cewa suke yi Isa Allah ne to da Allah ya zo mai da martani dan kada ma dan a nuna muku ma Allah bai yadda da wannan maganar ba bai amintu da ita ba sai ce idan Allah ya so ya halakar da almasi ibn maryama bai ce in Allah ya so ya halakar da Allah ba a'a dan kada ma ku ɗauka cewa Allah ya yarda cewa shi Allah ne in ya so ya halakar da ɗan Maryam ba shi kaɗai ba da Maryam ɗan tsoho da ta haife shi ba su kaɗai ba wa man fil ardi jami'a da waɗanda suke bayan ƙasa ga baki ɗaya akwai wani wanda ya isa ya hana Allah wane mutum walillahi mulku samawati wal ardi na Allah ne mulkin abin da ke cikin sammai da samman gaba ɗaya wal'ar da abin da ke cikin ƙasai da ƙasan gaba ɗaya wa ma baina kuma shine da abin da ke tsakaninsu duka na Allah ne to wanda ya mallaki wannan kuma har a danganta masa ɗa ko kuma wanda ya wanda ya mallaki wannan a ce wai ba shine Allah ba waninsa shine Allah kaga ai babu hankali a cikin wannan yakhluqu ma yasha lalle Allah shi ke halitta abin da ya ga dama cikin abin da ya ga dama ya halitta akwai Isa akwai Maryam kenan da isa da maryamu gaba daya halittun Allah ne jami'ul mawjudati mulkuhu wa khalquhu dukkan abin da ka gani a duniya saman mai na Allah ne mallakarsa ne sannan shi ya halitta kuma shine mai iko akan duk abin da ya ga dama la yusal amma yaf'alu hum yusalun ba a tambayan Allah dan me yasa ka aikata kaza me yasa ka yi kaza a ku bayi ku ne za a tambaye ku tabaraka wa ta'ala dan haka ashe Allah madaukin sarki mallakar da yi na komai to babu kuma wanda zai zama yana sama da shi tunda komai nasa ne to ya zai zama a ce wai kuma isa dan Allah ne ko kuma isa Allah ne a bai yi ba wannan magana tar da ita ta yi muni kwarai wannan aya raddi ce akan nasara alaihim la'ainullahi almutatabi'a ibn kasir yace la'anar Allah ta tabbata a gare su mai bibiya har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya ce isa Allah ne to tsinuwar Allah ta tabbata gare shi don ko ya tauye ubangiji kuma ya nuna cewa Allah babu shi isa shi ne Allah kaga wannan abu bai kyau ba wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai ya ku yan uwana musulmi wannan aya raddi ce karara da take yi akan dukkan wanda ya kore allantakar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya liƙa ta ga wani ko a baka ko a aikace na mana
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه نعم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نعم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Allah madaukin sarki a wannan aya kuma yana raddi ne akan Yahudu da Nasaran gabaki daya a can an yi raddi kan Nasara yan Kirista kenan nan kuma za a yi raddi akan Yahudawa da su da Nasaran gaba daya wa qalat al yahudu wan nasara da Yahudu da Nasara gabaki dayan su sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ne 'ya'yan Allah kuma mu ne masoya ubangiji mu Allah ya fi so da Allah ku ji wani ku ji wani ku ji wani ku ji wata tufka da warwara dan Allah ku duba da fa da ba sun ce Isa shine Allah ba to yanzu za gane ita ƙarya haka take tana warware kanta ai da kamata ya ce su ne ƴaƴan Isa kuma su ne masoya isa tunda shi ne Allah a wajensu amma yau kuma gashi sun dawo sun ce wannan Allah dai na gaskiyan nahnu abna'ullahi mu ne 'ya'yan Allah wai su 'ya'ya ne na Allah wa ahibba'uhu kuma a duniya ba wanda Allah yake so in ba su ba kowa kowa da kowa Allah baya son sa in dai ba ba Yahude ne shi ba kuma in ba ba Nasari ne shi ba anan dai sun hada baki subhanallah Allah ya ce wannan magana ba haka bane ba haka bane wal falima yu'adhibukum bi dhunubikum idan ku ne yayan Allah kuma ku Allah ya fi so a duniya ba wanda yake so in ba ku ba to dan me yasa din Allah yake muku azaba da zunuban da kuke aikatawa laukuntum kama tadda'una da kun kasance kamar yadda kuke da'awa ne abna'uhu wa ahibba'uhu ku ne ƴaƴan Allah kuma ku ne Allah ya fi so to falima a'adda lakum nara jahannama ala kufrikum wa kadhibikum wa ikfira'ikum me yasa Allah ya tanadar muku wutar jahannama saboda kafircin ku da ƙaryar ku da kirkira da kuke yi wa Allah tabaraka wa ta'ala kaga inda ya fi son ku kuma ku yayansa ne to ai ba bukatar yi muku azaba babu to wannan yi muku azabar da zai yi da kuma wacce yake yi ya nuna ku ba yayansa bane kuma shi ba da yaya qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum dan me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake yin yake muku azaba da ainihin zunubanku da ƙaryar da kuke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wucewa a cikin sahabbansa kamar yadda Anas dan Malik ya ruwaito da wani yaro karami akan hanya mahaifiyar wannan yaro ta ga annabi ya taho da sahabbai suna tafiya ta ji tsoron kada a tattake mata ɗanta ga ɗanta nan yana kan hanya karami ne kuma ga annabi ya zo da rundunar sahabbai za su wuce sai ta ji tsoron kada a take mata ɗanta sai ta danno da gudu kafin ta ƙariso su kuma sun kusa su iso yara kasta take shi sai tana ibni ibni ibni ɗana ɗana ɗana kakkuta kamun ɗana kakkuta kamun ɗana ta ƙara gudu da sauri ta fizge ɗanta ta ɗauke shi da kan hanya sai su sahabbai suke cewa ya rasulallah ya manzo Allah suka ce ya annabi ma kanat hadhihi litulqi waladaha fi an-nar kai gaskiya wannan mata ba yadda za a yi ta dauki ɗanta ta jefa shi wuta zai yiwu to akan hanya yake tana jin tsoron kada a take shi kawai ta danno da gudu ta fizge shi lalle uwa tana tausayin ɗa lalle uwa tana tausayin ɗanta shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani wa'azi a wurin sai ce wala wallahi ma yulqi habibahu fi nar la wallahi Allah ma ba zai jefa masoyinsa wanda ya fi kowa son shi ba a wuta kun gane alakar hadisin da ayar inda ya kai Allah ya kusan ka kai masoyin Allah ne soyayya ta hakika ta gaskiya to annabi ya ce wallahi Allah ba zai saka a wuta ba ya Allah ka samu cikin waɗanda kake so cikin waɗanda kake ƙauna masu son ka da gaskiya wani hadisi imam Ahmad ya fi da shi a cikin musnad ɗinsa kuma hadisin yana da shawahid kamar yadda imam bukhari ma da shi hadisi na 5,999 da haka wannan yana nuna mana wato habib allah maɗaukin sarki in yana son ka to ba zai sa ka a cikin wuta ba an ce yana so abinda ake nufi da so son da kai masa biyayya tunda ka bi shi ka masa da'a ya ƙaunace ka sakamakon kaunar da yi maka shine saka a gidan aljanna yawwa sakamakon kaunar da kai masa shine saka a gidan aljanna wal falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaqa bari dai ku yahudu da nasara ba kowa bane ba basharun ne ku mutane ne mimman khalaqa cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ba ku da wani bambanci kuna cikin bil adama ne kuma Allah shi ne zai yi hukunci wa bayansa gaba ɗaya ya firu liman ya sha'u wa yu'adhibu man ya sha Allah zai gafara ga wanda ya ga dama kuma yayi azaba ga wanda ya ga dama shine fa'alul lima yuridu kuma shine la la la mu'aqiba li hukmihi wanda in yayi abu ba wanda yake bin diddigi ce me yasa kai kuma shine sari'ul hisab kuma shine mai gaggawan hisabi walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma na Allah ne mulkin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su aljami'u mulkuhu wa tatu wa tataqari wa sultanihi duk abin da ka sani a duniya ya kai bawan Allah a ƙarƙashin mulkin ubangiji yake da kuma juyawarsa da kuma shugabancinsa da kuma sarrafawarsa tabaraka wa ta'ala wa ilaihi almasir kuma kowa gaba ɗaya ga Allah zai koma almarji'u wal ma'abu ilaihi makoma tana ga Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda bai zai koma ba ba wanda zai ki zuwa kowa sai ya je ya ketare siradi an auna shi a sikeli kowa sai an gan shi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya ketare kowa sai ya je ba wanda za a ce yau an je neman sa wai ba a gan shi ba a babu wallahi la ilaha illallah Allah ya mana afwa wa ilayhi al-masir shine al-adilu alladhi la yajur Allah makoma tana hannunsa kuma shine adali Allah adali wanda baya zalunci inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a Allah baya zaluntan mutane da komai wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa ya ku yan uwana a nan gurin zamu fahimci cewa yahudu da nasara makareta ne cikin karyar da suka yi wa Allah sun ce su yayan Allah ne sannan sun ce ba wanda Allah ya fi so a duniya in ba su ba to kaga wannan karya ce tsagwaran sannan kuma Allah ya nuna mana a nan su din ba haka bane abinda suka faɗa ba haka bane kina abinda suke tara jama'a su suna musu bita suna gaya musu cewa su su wasu ne a wajen Allah to wallahi su din ba wasu bane ba tunda basu bi Allah ba ga hadisin da annabi ya nuna mana kuma karamcin ubangiji falalar Allah duk wanda Allah ya sa ya shiga wato fagen cewa yana karkashin masoya Allah wanda Allah yake son su to ana yi masa albishir ya dace sannan hadisin ya nuna mana cewa ashe uwa tana tausayin ɗanta kenan tunda mahaifiyarka tana tausayin ka ya kamata ka tausaya mata za a ga misalin yaro dan fashi ne da makami ya yi fashi ya sha giya ya yi barna duka amma wallahi duk abin da za a yi masa idan aka zo aka gaya wa uwarsa ga abin da ya yi an masa duka an ɗaure shi sai ga tana kuka kuka kala biyu kukan nata ya lalace da kuma tausayin abin da ya samu ɗanta ka duba yadda uwa take daukan yaro ta sashi a kirjinta tana ba shi nono wallahi mu da yawa mu maza yaro wani in Allah ya jarabe ka da yaro mai fitina ko mai rigima ko dan jariri ne ko mai dan rarrafe ne mai shagen kuka wallahi sai ka ji yaro na ya ishe ka mala ɗabi'a mu ce mu maza kuka kuka ya hana ka bacci ya hana ka sakat sai ka ji ana kira lazo ki dauki wannan yaron da Allah ya ishe mu kai ne wannan yaron baka da kirki ita kuma haka zai ta mata kuka hana ta bacci din ta kwana fa kaga uwa ta kwana tana goye da yaro tana riga shi tana riga shi ba za ta samu yin bacci ba sai irin karfe uku uku da rabi din nan ta dan rimtsa wallahi akwai matar da a durkushe take yin bacci saboda yaron haka yake so gari na wayewa kuma ita za ta riga kowa ta shiga kicin ta shirya yara su makaranta amma duk da haka yaran nan duk abin da zai yi haka za ta dauke shi ba za ta jefar da shi ba saboda Allah ya sanya wani tausayi da jin kai a tsakanin iyaye mata da 'ya'yansu taba'an uba ma yana son ɗan shi yana ƙaunar ɗansa amma fa gaskiya uwa fa ba a kwatanta ta ma da uba to shi yasa yana da kyau ku mutunta iyayenku shi yasa wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim man ahaqun nasi bi suhbati ko bi sahabati ya manzon Allah wa ya fi cancanta in kyautata zamantakewa da shi a cikin mutane waye wannan manzo Allah ce ummuka mahaifiyarka sannan kuma sai waya manzo Allah ya ce summa ummuka mahaifiyarka ba Allah ce ya manzo Allah bayan ita kuma saiwa manzo Allah ce ummuka sau uku ba Allah ne ya karta mace ya manzo Allah bayan ita kuma saiwa annabi ce summa abaka sannan babanka malam sai da aka lissafa uwa sau uku aka kira uba na hudu taimakawa uwarka wasu malamai suka ce wannan yana nuna in ka samu ka ba wa uwa ka manta da uban ka da samuwa ka kai wa uwa ka manta da shi ka da samu ka kai wa uwa ka manta da shi a karo na hudu sai ka dan tsakura kai masa ba kai laifi in ji wasu ba eh kaji wai sai ya kwace to amma dai ka- ka dai bayar wannan ya nuna cewa shari'a kanta tana nuna muhimmancin uwa akan waye akan uba to muna neman Allah ya bamu ikon bin iyayenmu to sai me Allah ya ce mana يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة haka يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير haka وقد جاءكم بشير ونذير na'am والله على كل شيء قدير
Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani cewa ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka ba wa littafi kad ja'akum rasuluna haƙiƙa manzanmu ya zo muku manzanmu ha, manzanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli yana bayyana muku gaskiya kuma ya zo ne ala fatratin min ar-rusuli wato bayan wani lokaci mai tsawo da aka samu fatara in an ce fatara wani lokaci mai tsawo da Allah ya ɗauki kafar annabawa da manzanni babu an daɗe kamar yadda za mu zo mu yi bayani an daɗe ba a samu wani annabi ba sai daga baya Allah ya turo shi bayan lakum ala fatratin min rasuli an taqulu Allah yayi wannan ya turo muku manzon Allah Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama an taqulu ai Allah taqulu dan kada wani ya ce a cikin kuma ja'ana min bashirin wala nadir kar wani ya ce mu ba wani mai gargadi ko wani mai bishara ma da ya zo mana faqad ja'akum bashirun wa nadhir haqiqa mai bishara haqiqa mai gargadi ya ku ahlul kitab ya zo muku shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai gabaki daya bayan zuwan annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine bayan an samu lokaci wanda yake mai tsawo kamar yadda Imam Ibn Kathir ya faɗa a cikin tafsirinsa yace mudda lokacin da yake tsakanin turo annabi Isa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai shekara 600 sai da aka yi 600 years shekara shekara shekara ɗari shida suna zaune zaman shiru ba a turo wani annabi ba cikin annabawan Allah sai da ma mutane suka ɗauke tsammani cewa annabi zai zo sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yana musu wa'azi yana musu gargadi yana kiransu zuwa gaskiya wasu malamai Allah musu rahama suka ce shekara 620 ne aka ce babu wani cin karo tsakanin cewa 600 da 620 akwai lissafi na shamsiya da kuma lissafi na na kamariya da suke faɗa manzo Allah ya ce inna aulan nasi bi ibn maryama ana aulan ana yace mafi wanda ya fi cancanta da Isa dan Maryam shine ni na fi ku son sa na fi ku kaunarsa yace la nabiyya baini wa bainahu babu wani annabi tsakanina da Isa dan Maryam babu kenan isa yana wucewa sai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine wanda malamai suke ci sabani dangane da me hukuncin al'ummar da ta zo a wannan lokaci shekara 600 din nan da babu annabi isa ya tafi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zo ba to a wannan su ne ake ce da su ahlul fatra shine nan da Allah ce ala fatratin minar rusuli ahlul fatra su ne jama'a da suka rayu a wannan dan tsirkiyar zamanin to za su yi za a kama su da shari'ar annabi isa ne ko ko za a kama su da shari'ar na muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ci ai lokacin ya yi tsawo shekara 600 har an manta taban in an dora musu din za a iya bin su mu yanzu kaga da zuwan annabi da hijira manzo Allah shekara dubu da wani abu to a wannan lokaci ne iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo mahaifin ba manzo Allah da mahaifiyarsa suna cikin ahlul fatra akwai maganganu masu tsanani masu zafi sannan masu nauyi sannan waɗanda suke da wahalar sha'ani da saɓani mai girman gaske da malamai suka yi can a ƙarƙashin tafsirin ayan nan tafsirin suratul isra'i da Allah ce ma kunna mu'adhibina hatta na ba'sa rasula insha Allah muna da rai da lafiya mun zo kan suratul isra din ko ta gaba sai mu kawo mai malamai suka ce dangane da wannan dan haka dai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan dan jirin lokacin um, Abdullah dan Abbas yake cewa Mu'az dan Jabal da Sa'd ibn Ubada da Uqba ibn Wahab sun gaya wa suka ce wa yahuda ya ku taron yahudawa ku ji tsoron Allah fa wallahi innakum la ta'lamuna annahu rasulullah wallahi wallahi ku yahudawa kun sani cewa annabi muhammadu manzon Allah ne saboda abin da yasa annabi Musa ne yayi zamanin sa ya gama bayan ya tafi sai Isa ya zo kaga a jere suke dama haka jerin yake Musa isa muhammad kun gani sai suka ce wallahi kun san muhammadu annabi ne manzo ne saboda gaba ɗaya a cikinsu kowa a cikin littafinsa an yi bayanin akwai wani annabi da zai zo na ƙarshe yanzu mutanen annabi musa an gaya musu akwai wanda zai zo bayan annabi musa annabi isa zai zo bayan shi za a samu wani muhammad muhammadin shine karami shine kuma na ƙarshe kaga sun sani an karantar da su amma saboda kiyayya da annabi sai suke ɓoyewa sifofin annabi ɗin lagar kuntum tazkurunahu lana qabla mabathi kuma daman yahudawan sun kasance suna ambata annabi ɗin kafin Allah ya turo annabin kafin a musulunta kafin a yi musulunci suna ta bayani ai akwai wani wanda zai zo to su a zatansu Allah zai turo annabi a cikinsu to da Allah ya zo turowa sai bai turo shi a cikinsu ba sai turo shi a ce turo shi a cikin Qurayshawa sai suka kama yin gaba da hasada da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka karyata shi da kuma kafin ya zo suna faɗa wa mutane cewa zai zo kuma yanzu da ya zo suka gaba nasu bane ba a cikin kabilarsu ya zo ba sai suka karyata shi suka ce kun ta sifanta mana shi da sifofinsa to amma ina san zuciya da ƙarya irin ta yahudu da nasara sai suka ƙareta shi kuma shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaryata su yace lalle dai wannan din shine annabi rafi ibn huraimila da wahab ibn yahuda suka ce su waɗannan yahudawa ne duka rafi ibn huraimila da wahab ibn yahuda suke cewa ma yahuda fa ba yahuda ba suka ce mu ba mu gaya maka ba sai suka karyata kansu kuma babu wani littafi da Allah ya saukar bayan annabi Musa babu mu ba mu gaya muku wani annabi zai zo ba kuma ba wani littafi bayan na Musa babu kaga kenan hallin jila ma ba su yarda da ita ba tunda da mun gaya muku a karatun da ya gabata su Musa ma ƙarya ne da mu da da mu musulmi da ɗan kirista a wurin yahudu eh amma kaga sun kiristocin da yake liƙe mata ne sun liƙe wa yahudawan suna bin su a haka amma ba yahudi wallahi bai da da ban sare ba suna dai hada kai kawai in an tashi rashin mutunci da rashin kirki kamar yadda yanzu din ma ana iya samun musulmi ya hada kai da arni ya hada kai da kirista ya hada kai ba yahudi kaga kaman bakin su ɗayan an tashi tsaya eh an tashi barna tare suke hada kai kaga kaman uwarsu ɗaya uban su ɗaya kamar za a ci kudin al'umma in za a saci kudin gwamnati sai ga da arne da musulmi duk suna kuskus duk a tare suke sai ga an je fashi gidan wani da arne a ciki da musulmi a ciki wannan sun haɗu akan harkar fashi ko musulmi ya je kudu ya ɗebo ya ɗebo kattun arna marasa aikin yi yan fashi ƙwararru ya shigo da su garin hausawa musulmi ya ce akwai kayan aiki ana akwai wuraren samun abinci ana ya ajiye su ya ba su masauki ya rinka fita da su garinsu yana nuna musu gidajen da za su je operation da daddare su je su yi operation yana da nasa kama shirin kama musu hotel ko kama musu wani wuri su zana duk ana yi duk mutanen mu suna yi to mutanen mu da suka biya wa arne ma kudin kudin kudin kudin aikin hajji da umra wani bawan Allah ya je aikin hajji ya san wani arni suna business suna kasuwanci da shi ya sani har ya taho maka ya tabbatar arnan bai musulunta ba to yana zuwa maka wata ran zai shiga dawafi za shiga harami ba sai ga arnan nan ba shi ma yana shiga harami kuma ya san dama yana harka da wasu musulmin masu irin wannan ɗabi'a din ta abin ka san me yasa me yasa me aka yi masa hanya password aka masa aka gyara masa suna aka masa komai da ya shiga da sunan musulmi dan ya je ya saro kaya ya shiga makka da madina ya yi kwantina kwantina ta kaya ya je jidda ya sari kaya sai shi dan uwan yake nuna wannan arne ya ce ce kaga wancan wallahi arne ne suka bugo waya Najeriya wani ya musulunta ce wallahi bai musulunta ba yana ina ce ya dai tafiya ba san ina ya je ba amma dai ya tafiya ashe gashi a makka an biya masa kuɗi da kujera ya shiga cikin alhazai za a shiga ɗawafi shi ma ya shiga ya ɗauwafa ya kira yesu almasihunsa an gama je tara kayansa ya tara kwantinoni kurin ya abin nan ba sa jin tsoron kowa saboda sun gama da ku lokacin da baka mutunta gidanka baka kimanta gidanka ba akwai wani wanda zai gano ta alfarma ta gidanka babu babu amma su ba za su yadda sai maka a haka ba su ba za su yadda su yi maka haka shi yasa wannan al'ummar musulman tana da tsananin buƙatar malamai su ƙulla alaƙa da ita ko ita al'ummar ta ƙulla alaƙa da malamai a rinka faɗakar da ita amma baɗala da lalacewa da ɓarna da ake yi wallahi ya isa yanzu wani ɗan uwa yake gaya mun cikin maganganun da ake gaya mana wanda duk masifar da kuka ga ta samu wannan al'umma wallahi Allah bai zalunce mu ba fa bima kasabat aidina ne abinda hannayenmu suke aikatawa ne wa ya afu an kafir Allah ma yana yin afuwa akan wasu abubuwan masu yawa malam wasu mutane ne aka kama su musulmi wannan wani ɗaya daga cikin gidajen rediyo aka ji aka kai su yan hizba suka kama su red handed ka san me suke yi karnuka suke kamawa da karnuka da aladu da dukkan dai wannan mugun nama da ba a ci in suka kama ko in suka saya sai su je su kai wa wasu mata su gyare nama a fede a sare kan a cire kafafuwan a fitar da naman sai a naɗe shi a takarda sai a shigo da shi cikin gari sai a sayarwa mahauta sai a zo a yi tsire da balangu da shi wallahi malam wani gidan rediyo daga cikin gidajen rediyo aka ce an kai an kama aiwa mutane bayani shugabannin rediyon suka ga wannan abun bakin ciki abun kunyan bai kamata a faɗa mutane ba suka ce a gaya malamai kai su yi ta wa'azi a masallaci jama'a su ji tsoron Allah amma bai kamata a yi iyalin ɗinsa a sa shi jama'a kowa duniya ji ba kaji na hukun ma kuma mushen bujimi ne ni wannan na san wannan kes akwai shekarar da ni an kamun kes ne wallahi malam bujimi ne ya mutu katon bujimi ya mutu mushe kowa ya gan shi aka jefar da shi a badala wasu marasa tsoron Allah suka yanki dare suka je suka fede bujimin nan tas suka cire kan suka gyare shi suka ɗebo nama suka cire cinya suka cire hanji suka fito da shi suka sayar wani mahauci arha kuma mahaucin ya saya yanzu haka in na rufe idona ina gano tukubar wannan mahaucin Allah ya ce maka yan hizba suka je ya aka yi wasu sun ga ana abin nan sun ga mushe ne suka je suka kai aka kama mahaucin aka kama wadanda suka yi abu amma me ne an sake su yanzu tun sun sun manta ma eh sun ma manta ma sun yi wannan laifin to yanzu ba ma mushen bujimi ba wallahi tallahi mushen doki mushen bujimi mushen jaki ɗiba ake ana yanka shi yasa ni ina gaya muku wallahi duk mahaucin da baku san a ina yake samo naman sa ba ku daina siya ku ya guri mahauta ku ya guri akwai dan garanti da dan daɗi daɗi ka ga a gaban ka an rataye dan rago kana gani rago ne ko bujimi kafar bujimi kana gani bujimi ne Allah ya sa ba mushe bane an ga aka rataye ba to wannan ya ku yan uwana kaji ko yanzu dan Allah waye yake tunanin in zai sai tsire a wani wuri ya gane wannan nama wani irin nama ne mai kyau ne kuma da kyau haka ake danna masa kuli a yafa masa a- albasa a zuba masa mai kurin mu tsaya mu abana kana cikin mota za ka yi bakin kai yanko mana ɗari biyu wallahi tallahi malam ka gyara zaman ka a yanko wani ya ce a yanka mai na ɗari shida ɗari biyu sau uku ɗari shida a yi wani amarya yankanta daban uwar gida yankanta daban yara abu nan ba mamaki naman kare aka baka ka je ka zauna ka gyare shi ka gyara kare subhanallah wallahi ya jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah yanzu wannan ba rashin tsoron Allah bane to wannan al'ummar malam wannan al'ummar wai lalace wacce ta kai da za ta rinka irin wannan tsiyar kuma yanzu kai da kake aikin fawa yau fa karatun ya biyo ta mahauta kenan kai da kake aikin fawa yanzu ba za ka ji tsoron Allah ba ka san wani irin nama kake siya kuma yanzu saboda ribar da za ka ci a je a kawo maka naman kare ka soya mutane ka gasa mutane ka basu kai yanzu za ka iya lissafin iya tsawon hisabin da za ka gamu da shi a ran tashi alkiyama ka ciyar da mutane naman kare ko naman alade te wannan al'umma da take wannan aikin kuna tsammanin akwai wani abin da zai zo ya fado kanta wai a ce wai yaya yaya aka yi yaya aka yi mu muka yi mana mu muka yi muna neman Allah ya mana afuwa wannan hali wannan ɗabi'a wannan ɗabi'a Allah ya gyara mana Allah ya turo muku da manzo da saƙo ya isan muku da gaskiya dan kada ku ce ba wanda ya zo muku an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir hakika mai gargadi da bushara ya zo muku babu dalilin kafa hujja a kiyama kada ku ce wai ba wanda ya zo wallahi annabi ya zo muku gashi nan malamai suna ta wa'azi annabi ya ce al ulama warasatul anbiya فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما malamai su ne magada annabawa annabawa ba su bar dinari ko azurfa ba ko kuɗi ba wa inna ma warrasul ilma annabawa ilimi suka bari faman akazahu faqad akaza bi hazzin wafir wanda ya riko da abinda annabawa suka zo suka bari ya yi riko da babban rabo babban rabo to karantarwa da wa'azi da faɗakarwa da ake a karanta ƙur'ani a fassara a jawo hadisi a yi bayani wannan shine aikin annabawa a lokacin da suke raye abin da suke wa mutanen su kenan kullun dare da rana to yanzu babu annabawan sun tafi sai Allah ya kawo malamai suna ta muku wa'azi hujja ta tsaya a kanku zaka ba wani wanda zai je gurin ubangiji ya ce wai ai ba wanda ya zo masa la la la an zo sako ya zo alƙur'ani ya zo sunna kuma ta zo manzo Allah babu annabin da ya bar alkhairi sama da shi kuma dukkan babu annabi da ya bar malamai masu karantarwa da da'awa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mai iko ne akan dukkan komai to sai me kuma وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
na'am
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ka tuna yayin da annabi Musa yake cewa mutanensa ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane na sune banu Isra'il ku tuna ni'imar Allah akan ku iz ja'ala fikum anbiya da yawa yawan annabawa yan banu Isra'il ne. kaga annabi Isa shine annabin karshe cikin annabin banu Isra'il yanzu wannan bai ishe ku san Allah ya ni'imta muku ba ya ku banu Isra'il Allah ya turo annabawa manzanni tari tari da yawa a cikin ku iz ja'ala fikum anbiya ay iz ja'ala minkum anbiya wa ja'alakum muluka bayan wannan Allah ya sanya ku masu mulki Abdullahi Abbas ya ce yani ashabu khadam wa hasham suna da masu musu hidima da aiki a gida Imam Qatada Allah masarawa ke cewa banu Isra'ila a duniya su ne mutanen farko da suka fara ɗaukan mai musu aiki a gida da a duniya ba a san ka ɗauki wani ɗan adam yana ma aiki a gida ba yana ma bayan fulawa yana tuka maka mota yana maka aiki kana aikensa ka kai shi gona ya ma ba a yi da waɗanda Allah ya fara ba su dama su yi wannan abin su ne banu Isra'il shi ne ma yanzu har musulmi suka samu dama su ma suke yi amma da ba a yi ka ɗauki wai yaro yana ma aiki a gida ko yarinya ko wai wani direban ka a'a babu yanzu jama'a wannan ba ni'ima ba ce ba ni'ima ce manzo Allah ya faɗa a cikin riwaya ingantacce cikin bayanin da yake dangane da ni'imar da Allah ya wa banu Isra'ila kamar yadda Abi Sa'id Khudri Allah ƙara masa yadda ya ruwaito Imam Suyuti ya ruwaito na hadisi ya danganta shi ga Ibn Abi Hatim Allah ƙara masa yadda kamar yadda ya zo cikin tafsirin Ad-Durrul Mansur da ibn kasir ya kawo shi ma a cikin tafsirinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana banu isra'ila idza kana li ahadin khadimun wa imra'atun wa dabba yuktabu malikan malan da a banu isra'ila idan mutum ya zamanto yana da hadimi a gidansa kaji daya mai masa hidima da aiki yana da mata sannan kuma yana da dabbar da zai hau to wannan kurin sunansa mai mulki saboda bala'in wahala da ake yi ya za a ka haɗa wannan ga mata ga mai ma hidima ga dabbar hawa ai bai zai yi ba to saboda tsabar wadata a wancan lokacin da Allah ya kore musu kai ka ce wannan mai mulki ne ana ambatansa mai mulki ma yana cikin masu sarauta ma saboda yana da mata yana da waya yana da waya to ina so ku gane wani bambanci mu kuma yadda Allah ya fifita mu akan banu Isra'ila to wanda fa bayi da wannan abun ma a gida ma ai ba wani aibu bane a gare shi mu da yawa kowa yana da shi dan kana da mata wani abun mulki ne kowa mai mai mulku ne mu yanzu a cikin raha dan keke to yana haka ka tafi kauye mana kana haka kana haka ka tsaya a cikin birni ka ce sai yan cikin nan zaka aura ka tsallaka bayan gwarzo gwarzon nan ku hakuri yan gwarzo ka shiga kauye wallahi mallam akwai mata dubu goma ta ishe ka kai auren ka to shikenan shikenan ai ku matsorata ne ku riga kun tsorata ne shi yasa akwai dan uwa da ya ce wallahi ni wannan wani ne ke ga kwanan nan ya ce wallahi wani mutum ne malam ya zo ya same ni yana cikin wahalar halin bukata ce in taimaka masa na ɗauki naira dubu goma na bashi ya ce ban taɓa ganin murna irin yadda mutumin na yi ba saboda baya tsammanin zan bashi dubu goma gogon naka malam yana ɗaukan dubu goma nan ashe dama akwai wata yarinya da yake nema ta rike masa kafa ga talauci ga bukatar aure yana fa da mata iya da mata duk taimakon da ya zo nema ya zai ya gungura ya dan sayo abinci da zai ciyar da mata to ashe wai daman an yi masa alkawali uban yarinya ya ce ni ba na da bukatar komai a wajenka ni ban ce kamata kayan aure ba ni ban ce kamata komai ba ka kawo sadaki dubu biyar sannan ka kawo dubu uku dubu ukun nan dubu ɗaya ta malamin da zai ɗaura aure dubu biyu ta kakanninta da kannan uwarta za a raba musu ɗari biyu ɗari uku uku ka zo a ɗaura ma aure ka ɗauki mataka a nawa a nawa aka yi aure ku faɗa ni ji dubu na dubu takwas kuma yanzu da nake gaya maka magana wallahi malam suna nan ya yi aurensa kuma lami lafiya ko mata su ce kuma zai fito titi da kayansa su jera shi ma ga matarsa kai kana nan kana kana NYSC a wani gida ka kashe bauta kasa kenan shine NYSC a ko ba ka bane kana can kana ta bauta ka kashe iya kuɗi ba a ma sauraron ka baka san nawa ka shuka ka zuba ba ka tura hamsin ka tura talatin da biyar yau za a yi wani biki za ta je gidan yan wanta kaduna ka ɗauko ashirin da biyar ka bayar yau za a yi waye waye ka yi lodi ka tara da can tsohuwar ka tana fama da ɗan rigar da za ta sama baka taimaka mata ba a nan gurin kuma kana nan wani alhajin birni wallahi zai wanke mota sa ɗari uku ake wanke mota ɗari uku ɗari hudu ya wanke zo ya faka ta tana kyalli yarinya na cewa wallahi sai shi Allah kuɗin da ka kashe dafa cewa ma za ta yi mun me in biyan ka za a yi sai a biya ka wallahi shi kenan a ɗaga ka a buga kana shirme ai shi yasa malam eh ban ji ba eh ga kayan anko wata masifa ba wannan harkar anko din ta je ta yanku ta je ta ɗebo a tamfofi a kantin kwari ta ce kai za ka biya kuma dole ka biya kuna nan kuna yi da yawan ku in na gada ma sai nuna wani yanzu yasa ni ina baka shawara duk yanda za ka yi kada ka yadda ka yi dogon neman aure ba riba fa wallahi mana sai dai Allah ya jarrabe ka da shi ba inda za ka yi dogon neman aure ku yi haƙuri ai ka samu kurin yanka ɗauka ko ba gama ne yanzu idan ka zo sayan kankana kana sayan wadda he ka jira ta nuna tukuna ka yanka ta so kake daga daga kasuwa sai wuka ko ba gaba ne to ka samu wadda ta gama kimtsawa iyayenta sun kimtsa ana jira kana zuwa ka fito kurin ba wani dogon kashe kuɗi amma ka je ka ba da kaza wancan sallar ka yi hidima ban ce ba rowa nake koya muku ba amma daga ƙarshe ka zo ka ƙarshe wahala kuma ta zo ta ce ba ka san ka wannan shine majority abin da yake faruwa a yana neman ta to baban ce ce to in kana abin nan sai ka je sai bayan shekara uku da rabi shekara uku da rabi shekara uku da rabi in kayan aure fa ka samu yaya biyu wannan na maka kaɗan ne yaya biyu ko uku ma uku ma da rabi kai to Allah kiyaye kun ji da a banu isra'ila wanda yake da mata mai mulki wanda yake da mata yake da ɗan abin hawa mai mulki وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين kuma Allah ya ba ku abin da bai ba wa ɗaya ba daga cikin talikai na zamaninku ma'ana a dai zamanin su banu isra'ila to ba wanda ya samu ni'ima sama da tasu ai alami zamani ke ya ba su almannu wa salwa in za ku tuna soyayyin kaji fa daga sama a soye kai ka taɓa ganin ana ruwan kaza soyayya ana ruwan ruwan zaƙi ruwan zuma kawai su ajiye kwanukan su da daddare kudu sai dai ka je darba tana ta sauka malam sun tara kwanuka ka wayi gari ka zo ka ga drum ya cika da zuma da kayan zaƙi kuma baya sa ciwon ciki ba ka ci zaƙi ka ci maiƙo ka ci gishiri da magi amma duk da haka ina Allah ya turo musu algamam dutse katon dutse musu inuwa to ga wannan ni'ima din ya mai da su masu mulki da sarauta ya hore musu masu hidima a gidajensu ku ji tsoron Allah ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum annabi Musa ya ce da su ya ku mutane na ku shiga al-ardal muqaddasa wannan gari mai tsarki tsarkakakken gari wanda Allah ya wajabta muku ku shiga Allah ne ya ce su shiga baitul maqdis imam dahak ya ce iliya ne al'ardul muqaddasa shine iliya da baitul maqdis imam ikrima da imam suddi suka ce ariha shine al'ardul muqaddasa imam al-kalbi ya ce dimashq ne da falastin da kuma wani bangare na urdun imam qatada ya ce sham ne ƙasar sham ne gaba ɗaya shine al'ardul muqaddasa ko ma dai ina ne dai gaba ɗaya an ce su shiga umarni ne na ubangiji ka duba duk ni'imar da Allah musu yake to udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum kada ku juya baya shine ala adbarikum ku saba wa umarnin Allah fatan qalibu khasirin idan kun yi haka sai ku juya kuna masu hasara kuna masu ainihin tabewa kataba Allahu lakum wannan tun alahul mahfuz Allah ya rubuta yace a gaya musu su je shiga wannan wuri annaha masakinun lakum lalle wurin zama ne gare ku wa haba Allah lakum Allah ya baku wannan wuri ja'alaha Allah lakum amarakum Allah bi dukhuliha Allah ya ce a shiga in Allah ya ga dama a shiga in ya ce a shiga a shiga in ya ce kar a shiga bara a shiga ba an umarce su da yin wannan abun kamar yadda aka umarce su da sallah ko kamar yadda aka farlanta muku sallah su kuma aka aka ce su shiga wannan gari to amma me ya faru malam
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها haka
فإن يخرجوا منها فإنا داخلون sun fara tawili suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbari za su yi rashin kirki kenan ya Musa gaskiya mu ba za mu shiga ba dalala kai ne ni fa a gurin banu Isra'il saboda akwai wasu mutane jabbarai in an ce jabbari wato mutane waɗanda suke masu ƙarfi masu fawa su ne amalikawa da ake cewa da kuma sauran adawa suka ce wannan garin da aka ce mu shiga akwai jabbari na wa inna lan nadkhulaha muna gaya maka mu ba za mu shiga ba hatta ya kharuju minha sai waɗannan mutane sun fita daga wannan wuri fa in ya kharuju minha idan sun fita mana suna nuna ka gaya wa Allah naka ya fidda su daga ciki ya za ya suna can mu kuma muwa mu zo mu shiga ba za mu shiga ba in sun fita fa inna dakhilun to mu za mu shiga to sai me faru قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ya salam فإذا دخلتموه فإنكم غالبون Allahu akbar وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين qala rajulani min alladhina yakhafun wadanda suke mutum biyu cikin wadanda suke jin tsoron Allah rajulani min alladhina yakhafun ay yakhafun Allah ta'ala a qira'ar Sa'id bin Jubair qala rajulani min alladhina yukhafuna da dammil ya wasu suka ce to waye wannan rajulan din wasu mutane biyu cikin masu tsoron Allah sun faɗa sai aka ce cikin aljabbarun din ne cikin waɗannan jabberan mutanen sai suka musulunta kun fahimta Allah ya musuluntar da wasu daga cikin jabbaran mutanen sai suka bi annabi Isa- Musa to su ne sai suke ce suke ce da waɗannan mutane na banu Isra'ila udkhulu alaihimul bab ku je ku shiga ku je ta kofar wannan gari ku shiga gurin mutanen da aka ce ku shiga mu yan uwanmu ne da muna tare da su amma yanzu mun musulunta mun san halin su mun san ya suke ko din ku je ku shiga ku bi umarnin annabi Musa fa idza dakhaltumuhu in kun shiga kun bi umarnin annabi Is- Musa alayhi wassala- alayhi salatu wassalam fa innakum ghalibun tabbas ku ne masu cin nasara da rinjaye wa ala Allah fatawakkalu kuma ga Allah kadai ya kamata ku dogara kar ku ji tsoron girman wani in kuntum mu'minina in ku mu'minai ne Allahu akbar wannan an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya musu ni'ima bit tawfiqi wal isma ke Allah ya ba su tawfiqi da dacewa suka ce udkhulu alaihim albab ku shiga alƙaryar nan ta aljabbarin to an ba su shawara ko to me suka ce malam قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها assalamu فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون to suka ce wa Musa ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha Musa mu ba za mu taba shiga wannan ba har abada kar ma ka bata wa kanka lokaci har abada ba za mu shiga ba matukar waɗannan jabbarin suna nan ba za mu shiga ba dan an ba mu shawara wasu sun ce mu shiga ba za mu shiga ba fa zahaba anta wa rabbuka faqatila ka je kai da ubangiji naka je ku yaƙi mana Allah ka ji wannan magana mara daɗi malam waɗannan su ne yahudawa fa wanda ake cewa yau ana tafa musu su ne su ne da duniya ha wanda ake ganin su ne super powers wanda wani yana ganin a rayuwarsa in bai yi rayuwa irin ta yahudanci ba shi bai rayuwa mai daɗi ba to ya kamata ka shirya ka san wa kake bi ilimi ilimi ne kaga wannan shine ilimi ake ba da shi abin da ya faru shekara wajen dubu da ya wuce ga abin da suka faɗa kuma juzul ɗin su ɗaya littafin su guda shi suke bi suke aiki da shi lan nadkhulaha abadan ma damu fiha ba za mu taba shiga ba matukar wannan suna kai fa za anta rabbuka faqatila tafi da kai da ubangijin naka ku je ku yi ta yakin inna hahuna qa'iduna mu dai muna nan muna zaune ba za mu taba ba Allahu akbar Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kai laqad shahidtu min shahidtu min al-miqdad bin al-aswadi mashhadan naga wani abun ayaba abin yabo da mutunta da girmamawa wanda miqdad ibn al-aswadi yayi yace kai ni kam na so a ce na samu wannan sama da duk abin da za a bani a duniya ya ce ya zo gurin manzan Allah shi miqdad ibn al-aswad ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana mummunan addu'a kan mushrikai kafirai dangane da abin da suke wa annabi da musulunci yake cewa manzan Allah la naqulu laka kama qala qaum Musa ya Muhammadu ba za mu gaya maka ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mutanen annabi Musa suka gaya mutane suka gaya mashi wallahi ba za mu kware maka baya ba mun karanta a littafi mutanen annabi Musa sun ce mai izhab anta wa rabbuka faqatila tafi da kai da ubangi ka je kai yaki wallahi mu ba za mu gaya maka wannan maganan ba wallahi inna ma'aka muqatilun mu muna tare da kai ya manzon Allah tare da kai za mu je duk inda kace mu je wallahi tare za mu je walakin na nuqatilu an yaminika wa an shimalika ya rasulullah wallahi za mu bawa addinin Allah kariya a damanka za mu bawa addinin Allah kariya a hagun ɗinka wa baina ya daika wa min khalfika miqdad ibn al-aswad yake cewa ya manzo Allah zamu yi yaki mu kare addinin Allah ta gabanka ko ta bayanka Allahu akbar miqdad ibn al-aswad yana faɗin wannan ga manzo Allah sai aga annabi fuskarsa tana kyalkyali saboda farin ciki da jin daɗi haka imam bukhari ya fadda wannan hadisi ingantacce a babin istastarithuna rabbakum fastajaba lakum kaga wannan yana nuna mana ashe sahabbai su ba za su yi irin abin da mutanen annabi isa musa banu isra'ila suka yi annabi musa ba lalala a'a su za su taimaki annabi sau da kafa ya manzan allah ba mu tare da kai amma mu ma muna shaida maka cewa wallahi ba za mu gaya maka kamar yadda kafirai suka gaya wa annabi isa ko musa ba muna tare da kai ya manzan allah muna tare da sunnarka ko ana dakawa a turmi ya manzan Allah muna kanta kuma muna fatan Allah ya ɗauki mu akan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce mi lokacin da suka gaya mai wannan gatsali
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي haka فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين shikenan annabi Musa ya mika al'amarinsa ga ubangiji qala rabbi ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa akhi ya Allah ka ji abin da mutane suka faɗa aka ce annabi Musa ya yi fushi ya ji bacin rai ya ji damuwa sun saba masa sun saba umarnin ubangijinsu yace ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa akhi ya Allah ni ba abinda na mallaka a duniya in ban da raina sai dan uwana Haruna ni ba da komai wa akhi aidan la yamliku illa nafsahu shi ma dan uwana ba abin da yake da shi ba abin da ya mallaka sai ran shi ba mu da komai ya Allah ba mu da wani karfi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Allah ka shiga tsakaninmu da waɗannan mutane fasikai fasikai shine alkharijin an ta'atillah waɗanda suka yi fito na fito da yau Allah da'a Allah ka raba mu da su yayin da mutum ya ga azzalumai sun yi zalunci kuma sun fi karfin sa ba yadda zai da su ce ya ubangiji ka shiga tsakaninmu da mutanen nan." wannan ita ce kalma mai kyau da ya kamata ka faɗa. Allah ka shiga tsakaninmu da mutanen nan Allah ka raba mu da sharrin mutanen nan فافرق بيننا فافصل بيننا كو فقد بيننا وبين القوم الفاسقين العاصي ما سو ainihin wato saba ubangiji to sai Allah ya ce min قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة haka يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين shikenan Allah ya ce wa annabi Isa Musa alayhi salatu wassalam qala fa inna muharramatun alaihim wannan gari na Sham Allah ya haramta shi gare su tunda da suka ce ba za su shiga ba to shikenan muharramatun alaihim yani muharrama ala bani Isra'il zance yayi an haramta musu wannan gari abadan har zuwa wani lokaci da Allah ya kaddara shine 40 sanatan yatihuna fil ardi za su shiga rudu shekara 40 Allah ya sa su cikin rudu malam aka ce Allah ya sauke shekara 40 nan suka danna suka shiga daji ba san inda suke tafiya ba ga yunwa ga ishirwa ga talauci a ci mushe a ci dabba wani wurin a ci kashi suna cikin attif Allah ya banza da su ni'imomin da dadin nan aka ba su aka janye gaba daya bayan sun sha wahala ne fa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukan musu da wannan almanu wa salwa din bayan sun yi wannan dimuwa ta shekara arba'in malam shekara arba'in ba san inda ake ba ai ta fada ai ta yaki ai ta bala'i sai Allah ya musu wannan ku yi imani duk da haka suke su yi imani a wannan tih din ne fa wannan rudu da zaman yunwa da talauci shine har ta kai ga annabi Musa ya dauki itacensa sandan hannunsa ya bugi dutse ya rinka balbalar da ruwa saboda bala'in ishirwa da suke da bukata amma Allah ya tabautar da su su gane wannan Musan da ake so su bi dai a wurin su alheri yake in sun shiga wahala su ce ya Musa roƙa mana ubangijinka ka ce ya bamu da Allah kaza dauki sandansa ya daki sanda a basu ruwa su sha a wannan lokaci ne jama'a a lokacin tihidin ne Allah ya saukar da attaura wai dan dai su yi imani fala ta'asa alal qaumil fasiqin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada ka shiga damuwa ya'as ko bacin rai dangane da mutanen da suke fasika ai la ta'zan ala mithli ha'ula'il qaum don an gaya maka sun shiga wannan hali na shekara arba'in suna cikin rudu da ɗimuwa kakka damu karka yi bakin ciki sam sam don kwa mutane ne fasikai waɗanda suka saba wa Allah suka saba wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala to kisa ba ta ƙare ba amma kuma lokaci ya ƙare dole sai mu yaƙuri sai wani sati sai mu dasa mu ji abinda muka faɗa ne daidai Allah ya muke roƙo ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe muna neman afuwa ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yana cewa akaramakallahu Allah ya kara lafiya Allah ya kara mana gaba daya dan Allah mala a gaya mu abubuwan da za su sa na samu kusanci ga ubangiji na tabaraka wata'ala abubuwan da za su kara mutum samun kusanci ga Allah suna da yawa na farko dai wannan magana da ka faɗa ya nuna kayi imani da Allah kuma kana san Allah to sai da shi imani da Allah da san Allah yana karuwa yana raguwa akwai ayyuka da idan kana yawan ta yin su za ga kullum kana kusantar ubangiji akwai waɗanda kuma in kana yin su za ka nisanci Allah Allah kiyaye fai abin da ya kamata kai shine ka jaddada imaninka in an ce jaddadawa bayan karfin da imaninka yake da shi ka da kara masa karfi mutum kyakkyawa ne lafiyayye amma aka ce rinka wanka saboda jikinsa ya kyau ko idan mutum za ga ko farin mutum ne amma baya wanka sai ga yana disashewa saboda datti ya masa yawa to haka imani yake li yazdadu imanan ma imanihim imani yana karuwa a bisa imani wa yazdadu alladhina amanu imana Allah yana kara wa masu imani imani amma in sun yi wani abu to al-imanu imani a aqida ta ahlus sunna yazidu wa yanqus yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa da yawa Allah da'a kuma yana tauyewa da yawan saban Allah to anan abin da zan ce da kai abin da zai kara maka kusanci da Allah shine ya kara maka imani ka yawaita yawa Allah da'a hanyoyin wa Allah da'a ku suna da yawa ɗaya daga cikin su shine ka rinka neman ilimi dan da ilimin nan ne zaka san Allah idan ka san shi ne za ka bauta masa ba wanda ya fi kowa more sanin ubangiji irin malamai waɗanda suka san Allah suka san Allah kuma suka bi Allah ɗin da wanda zai san Allah kuma ya fandare masa ka yawaita yin karatu karatun da zai ƙara ma sanin Allah da tsoron shi kar ka zauna cikin jahilci kana da lokacin da kake zuwa kana neman abinci amma baka da lokacin da kake zuwa kana neman ilimi ba daidai bane karantuka da ake magarba inshayi a majalisai a littattafai za ka siyo a kasuwa ka samu wani malami yana ɗora maka hadisai ne a tauhidi ne a ƙur'ani ne za ka haddace sauransu abu na biyu shine yawan karatun ƙur'ani wannan littafi idu sittin wannan littafin akwai alheri a cikinsa babba alherin da baki ba zai iya faɗa ba wallahi wallahi duk wanda ya rike wannan sai dai ya samu haske ba wanda ya taɓa rike wannan ya wulakanta babu shi ku je ku bincika a tarihi gaba daya duk wanda ya kama wannan wallahi wallahi yana ci gaba ku je ku gani ko a ƙauye ne malami da ya rike qur'ani kullun hidimar qur'ani karatu karanta da qur'ani za ga yana cikin talauci din bayi da kudin amma kuma alhamdulillah ba wulakance yake ba kuma zai mutu cikin haske saboda ya rike gaskiya wannan qur'anin karki karanta shi yau da gobe kane masa wuridin karanta shi izu bibbi ne izu uku uku ne kana sauka duk wata ne a duk sati biyu kake sauka ka me da rayuwarka akan wannan ne to ina ma albishir insha Allah za a saka alayin masu imani dan duk wanda yake karanta wannan yana yawan karanta shi to kamar yana ƙara haɓa kawa kansa imani ka yawa ita karanta Qur'ani nasoshi da yawa ba za mu iya faɗin su ba a yanzu ko za mu kwana ba za mu gama su ba da suke magana akan muhimmancin karanta alkur'ani da kulla alaƙa da shi da daddare ka ware wa kanka wani lokaci za ka rinka tilawarsa ko da rana ko da yamma ko bayan magariba zuwa isha'i amma kada ka yadda kai rayuwa irin yadda wasu suke rayuwa babu qur'ani a cikin sha'aninsu gaskiya wannan abun tausayi bayan wannan in kana da hali ka rinka yin sadaka ko baka da hali ma ka rinka yin sadaka dan annabi ya ce mafi alherin sadaka shine juhudul muqil wanda bai da shi ya daure ya bayar kudin ka duka duka dubu uku ne dubu uku nan ka lissafa za ka sai masara za ka sai dan kwanan shinkafa akwai cefane akwai dan kudin magi da baka biya ba kaga ma watakila a biyo ka ma bashin ɗari biyar amma a hakan ka rufe ido ka dan zari ɗari biyu ka bayar sadaka saboda Allah to wannan akwai lada dan wanda baya iya ba da kaɗan to lokacin da ya samu mai yawa ba zai iya bayarwa ba iya yawan kudin da ka samu iya yawan bukatunka da wahala ka ga mutum wai ya samu kuɗi wai bayan da zai da su a akwai abin da ake da kuɗi wani yake ce mun tab mai kuɗi ne babban mutum ne ce ta ai akaram kalla ni ba abin da nake sha'awa a duniya irin in ga ina ɗiban kuɗi ina danna su cikin ƙasa in yi ta gini in yi fenti ana gyara in gina gida na rufe gyara wannan in gina wancan in gyara in rushe gida na ya ce wallahi ba na so ya ce ba na jin daɗi in na ganna a zaune ba na ayyuka shi kullum abin da yake so ya ta gini kawai kaga nan gurin ya faɗa mun cewa ba abin da yake jin daɗi irin wannan to ina magana taimako fi sabilillah yanzu wannan gidan duniya ne yake ginawa watakila ma shi bai zai shige shi ba don wani ya kashe miliyoyin kuɗi ana masa murna komai daga ƙasar waje ya kawo ya gina gida sama da ƙasa matansa ya ce kada wacce ta tafi mun da ko cokali kayan sawa ba za a tafi da shi ba takalma ba za a kowa ta nemi yan uwan jirgin da ta yi kyauta kayan ta gaba ɗaya gadaje da katifu komai yara ma aka ce kar wani ya tafi mun da wani kaya komai sabo aka sa wallahi ya ce ranar da za su tafi daga su sai rigar jikinsu kawai sababbin kayan mu fa mai gida ba za a tafi da shi ba sabon gida sabon kaya sabon gida sabon takalmi sabon kaza sabon kaza malam Allah da hikima irin tasa da yake Allah Allah ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ranar da za a tare a tafi ranar ya mutu wannan kuma malam watakila za ka ji a garin ku ya faru ba sau ɗaya ba ne da yawa sun faru kaka ɗauka na unguwar ku ne yanzu na gaya ma waye sai ga watakila ma kisar ba taka bane suna nan da yawa kana shiri Allah na nasa ku kama Allah ku huta ka rinka sadaka in Allah ya hore ma ka rinka yawan sallar dare wannan bi ijma'il ulama cikin abin da yake ƙara mutum kusanci da Allah da sanin Allah da yawan ainihin wato muraqabar ubangiji shine sallar dare wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ka yawaita yin sallah da daddare yin sallar dare tana ƙara maka kusanci da ubangiji tana ƙara maka kusanci da Allah ka yawaita yi yana da amfani ka bi iyayenka don shi ma yana ƙara ma kusanci da Allah don bin iyaye bin Allah ne saboda Allah ne ya ce a bi su in takaice maka duk wani abu na aiki na nagarta na kyautayi ka rinka yin sai yana ƙara kusanci da ubangiji kamar yadda sabon Allah kuma yana nisan taka ga Allah ƙarya tana nisan ta mutum ga Allah zina alaƙa da mata cin haram zalunci yi da wani ha'inci yaudara cutar iyali zama a wurin mutanen banza duk wannan munaghisatul iman ne za su tauye maka imaninka su jefa ka a cikin wani wadi da ba lalle bane ka iya tashi Allah ya kara mana kusancin shi malam naji wani malami wai yana cewa wai duk wani hadisin da yake bayani akan kabal wai hadisin da'ifi ne ni da kunne na naji malam me magana gaskiya to lalle wannan malamin ku abi kamata a ce da shi malami ba saboda ai yayi bayanin jahilcinsa karara ai faɗin wannan maganar kurin ta nuna shi jahili ne amma kuma ya kamata ka tambaye shi me hadisi da'ifi a wajensa anya ma ya san hadisi da'ifin kuwa eh na amdan akwai wanda ba san hadisan da'ifan ba tunda wani ya zo a tafsirin qur'ani yake karanta wa mutane ana yi ana bayani irin tafsiran nan da ake yi da yawa ya zo kai a cikin tafsirin da yake karanta malamin sai ce hada hadisin mursalin sai ce wannan hadisi ne aikakke hadisin mursalin hadisi ne aikakke wani gurin ya ce wani hada hada hadisin maudu'un hadisi ne yana nan a ajiye hadisi maudu'a fa sai ya fassara shi da wada'a ma'ana amda yanzu in nace wannan wayar wada'atuha ala almasa na dora ta akan wannan wadu'u shay'i dora abu aji abu sai ya ɗauka hadisi maudu'i ai ajiyayye haka ba suke gaya mutane wasu hadisi mu'allakun ya ce hadisi ne an rataye shi an rataye shi a wace ragayar dan wani hadisan da suke magana akan qablu alqabdu shine dora hannu a kirji ko hadisan bukhari a cikin bukhari akwai a cikin muslim akwai a cikin abu dawud akwai a cikin tirmizi akwai a cikin nasai a cikin akwai ibnu majah akwai a cikin al-masanid wal ajza wal atraf duk akwai hadisai ne masu tarin yawa ingantattu dan haka abin da ya faɗa ba haka bane ina baka shawara ka daina sauraron sa in ba haka ba wallahi zai tukuku ya kai jefa ka inda ba za ka fito ba wata hadisi ne ma na sadalu babu Allahu akbar ya sake hannu haka ba inda aka ce annabi yayi sallah hannunsa a sake kula da kyau ka san mutane yanzu nan kana fita zaka ana yin sallah hannu ba a taba yi ba kai annabi cewa duk annabawan Allah gaba ɗaya suna gaba ɗaya annabawa suna yin sallah ne hannunsu akan kirjinsu Allahu akbar haka duk gaba ɗaya ba wani annabi da ya taba yin sallah Allahu akbar hannu a sake da haka babu ma maganan ma wai sallah hannu a sake ma ba a ma san da ita ba ba wanda ya ma yi ba a taba yi ba kawai amma yanzu da yawa mala akwai inda zaka je da limamin da ladanin da mamun da waye duk gaba daya saboda bala'in gargajiya babu kwata kwata babu amma kaji saboda tsabar rudin kwakwalwa da rashin wayewa wai hadisan da suke magana akan a yi wannan din wanda ya zo da nasin wai duk da ifai ne kaji wancan da wasu malamai suna ga hadisin karya ma babu akai ai ma malikun ma ai abin da yasa yayi zuwa ya je fatawa aka masa shegen duka a kafadarsa aka masa kaza wai nan wai nan din sa wai ya kumbura wai wai wai hanna wai wai wai hamatarsa ce ta kumbura ta yanda wai abin nan ta yanda kai ka janye muku jiran nan ka gane ko wai wai imam malik wai duka ya sha wai yayi abin nan bai fatawa ya bayar akan menene aka yi tirzani shi anan aka zane shi anan ka fahimta da aka zane shi to wata ran yazo zai sallah Allahu akbar to ya saba yana saki hannu sai ya ga hannunsa wai zai fame shi anan shine wai sai ya haka wai wai wai shine wai ake bada fatawa wai in kai ma zaka haka to sai in ka sha duka abada Allah malam annabi bai taba yin sallah hannunsa a sake kai ba ma san yin sallah a hannu a sake ba Allah gyara mu malam idan liman yana karanta qur'ani sai zo didin kan muhammadu rasulullah yanzu kun ce sallallahu alaihi wasallam ko to yana cikin sallah ne nassi bai zo ya ce in a cikin sallah ne a faɗi sallallahu alaihi wasallam ba nassin da ya ce a faɗa ɗin a wajen sallah ne shi ya sa malamai suka ce idan a cikin sallah ne to ba sai mutum ba a wajabta masa sai ya ci sallallahu alaihi wasallam ba amma in a cikin sallah ne a in a wajen sallah ne sai fara haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama malam da Allah yana tambaya wallahi wata yar uwa ta ce saurayinta ya zo mata ina jin wata wannan mace ce ta aiko ya zo mata da wani bayani ya gaya mata kuma amma dai gaskiya bai kama bai kama ta ba ma'ana magana da ya gaya mata bata kama ta ba ya gaya mata wata magana ta wani fanni ka san maganganun mata ga yadda suke maganar kuwa ita ce malam ce mata yayi ce mata yayi wa budurwar tasa shi fa zuciyarsa ta cika da san annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina ya mamaye babu wata masakada da ya saura da zai bar wa Allah shi gaba ɗaya zuciyarsa annabi ya cika ta ba wurin da zai sa Allah a cika Allah ya sauke to kun ga kun ga irin wannan to kaga wannan daga jin wannan wannan wannan magana ta mutanen ce shine ira saboda malam zuwa ake a nuna musu san annabi shi yasa kullum ahlus suna suke cewa ku daina wuce gona da iri wuce gona da iri yanzu ba kai mamaki abinda wannan yaron ya faɗa ai ba mamaki yau ai ba ma annabi ba mutanen da suka ce malamin su ma Allah ne ai ina ga bai kamata ma ya wannan tambayar ba ai wannan mai dan dama dama ne ma yanzu ma da yace annabi ya mamaye mai zuciya to haka ake gaya musu san annabin ka bai kai san annabi ba sai har in kayi fana'i me fana'i ka kare a cikin kaunar annabi ta yadda zuciyarka babu da daidai kwayar komayya kwayar sarra da koda san ubangiji ne zai samu mashiga babu wannan a cikin zuciyarka to wannan yanzu aka yadda kana san annabi wallahi malam yaron nan ba laifinsa bane haka aka gaya masa haka aka ce yayi shine san annabi kaunar annabin ta sa ya faɗi haka sai dai ke wannan yarinya tunda Allah ya sa kin faɗo ta hannun mu ke kina zuwa karatu to sai mu gaya miki ki isan masa da sako ki gaya masa wallahi mutanen sun kai shi sun baro kaga wannan magana farid da ce to ai ya kamata a ce san Allah ne zai zai mamaye maka zuciyarka kuma Allah ya gaya mana duk wanda ya bi Allah ya bi annabi man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man wa man ya'si Allah faqad asar rasul sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a cikin hadisi ko annabi ya faɗa duk wanda ya bi Allah hakikanin bi to bin Allah yana lazanta bin annabi to amma kuskuren da ya yi a nan gurin da ya ce shi san annabin kaɗai yake yi ta yanda son Allah ma bai samu gurin zama ba kaga da yana da wayo da sai ya ce san Allah da annabi kaji ko san Allah da annabi kaga ma'auni mai kyau kenan san Allah da annabi ya mamaye mun zuciyata ta yanda babu wata soyayyar wani zai iya zama a cikin zuciyata haka da yayi wani zai ce to ai an ce duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah to ai shi yanzu ya faɗa cewa annabin kadai ya so baya son Allah kaga ya riga ya faɗa ya riga ya gama zance da haka wannan magana bid'a ce kuma ni ina tausaya miki ke baiwa Allah Allah ya sa in ba sa'a ba kin faɗa hannun dan bid'a yawwa to gaskiya ki rabu da shi mafi alheri in kuma za ki yaƙi ki fahimtar da shi ya gane to ki gyara shi in Allah ya taimake ki kin bukarfinsa a ji a ta abana amma in ba haka ba wallahi wannan zai je wata rana sai ya sai ya je ya kai ki kin yi tarbiya wannan zikiri da suke zuwa a je a ce komai ya zama Allah amma ni na manta ban gaya muku ba duk kuna ji dai ana ta faɗa alhamdulillah kun san an samu ci gaba eh wa'azi na sunna yana yin karfi halifan tijaniya gaba daya wali ne ko halifa ke cewa malam halifa na gaba daya ko eh shan ishaq rabi hafizahullah Allah ya ƙara lafiya da abin nan da ƙara fahimtar sunna da ganewa ya ce wannan wake-wake da mawakan nan suka yi na shirka ko ba ka bane ya ce duk wanda ya wannan ya ka- ya zama kafiri halifan tijjaniyar gaba daya amma wannan fa maganar tasa ce ya fito ya yi faɗa ya yi bayani ko da yake ya ce babu abin da za su iya yi wa wannan mawaƙi saboda su wannan maganganu ba sa cikin ɗariƙarsu eh haka ya faɗa ci gaba ne ai ci gaba ne ranar da aka je aka binciko a cikin littattafan su kaga sai su ce kuma littattafan an yi kuskure ko ba haka bane to ai mu dama haka muke so a faɗa saura kuma sauran malamai na gari muna nan muna jiran ku yawa muna nan muna jiran ku duk malamin da bai fito yi bayani yayi barranta daga wannan wakar ba to ya yadda in yas Allah ne to duk wanda ya yadda in yas Allah ne arne ne cikakke mai rijista yawa babu bata lokaci akan wannan wallahi tallahi ba ma shakka akan arnancinsa matukar kai yadda kai ba ma iyas ba ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga shine dai kakat kakat ko me duka gaba ɗaya yau wani yazo ya ce manzon Allah Allah ne wallahi wannan mutumin arni ne cikakke babu daga gaba to kaga ai mun kare maka zance ballantana wani kuma daga baya to alhamdulillah ana dan samun wayewa da ci gaba da waraka muna fatan Allah ya datar da mu malai kirma sai a dan yi hakuri a wannan takarda za mu aje saura kwaya biyu saboda yanayi na lokaci a Allah ya mana afuwa insha Allah wani sati bi idan Allah ta'ala za mu kammala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuntu ba harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh